الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yau muna takwas yau lahadi muna takwas ga watan jumadal ula hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1446 wanda ya dace da goma ga watan sha ɗaya shekara ta 2024 za mu ci gaba da karatu na musalahu alhadith cikin wannan littafi mai albarka mai suna misbahun rawi na Sheikhu Abdullahi Gwandu rahimahullahu ta'ala. A wannan shi ne darasinmu na tara a cikin wannan littafi mai albarka. Idan ba manta ba, muna nan cikin bayani akan as-sahihu wato al-hadisu sahih al-hadisu as-sahihu wato hadisi wanda yake ingantacce ya tabbata bisa sharuɗan da malam ya ambata to sai zo daga baya kuma ya nemi na bayani akan karkasuwar shi as-sahih din cewa akwai asahhu sahihi inda malam ya kawo mana wasu asanid da malamai suke cewa su ne mafi ƙarfi nisba zuwa ga sahabi kaza sahabi kaza ko mutan gari kaza da yau za mu tashi a kan wani maudu'i wanda baitocin sun kunshi bayani akan a'ala maratibis sahihi ba shehu abdullahi yake cewa فضي من الصحيح أعلى رتبه ودونه نحو بريد عن أبيه عن جده عن أبي موسى يأتسي حمادهم عن ثابت عن أنس سهيل والألاء كل عن أبي أدون عن أبي هريرة النبي لدى التفاوت البخاري قدما فمسلم فما حوى شرطهما فشرط أول فثان ثم ما للغير والصحيح لم يتمما ومسلم وافقه إلا في عشرين مع ثلاثمائة لم يفي ففي كليهما بلا تكرار أربع آلاف بخلف جاري الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى yake cewa fazimin sahihi ai fa hadhihi al-asanidu al-madhkura min as-sahihi a ala rutabihi wayancan asanidi da malam ya gabatar to minas sahihi dukkaninsu hanyoyi ne da ake tabbatar da lafazin hadisi sahihi a kansu kuma su ne a'ala rutabihi su ne mafi ƙololuwan darajar hadisi sahihi don kara karanta littafin hadisi kaga ɗaya daga cikin waɗannan asani da malam ya ambata to shi kenan ɗauka kawai za ka yi ka samu hanya mafi inganci ko cikin hadisi sahihi din ba ka da wata matsala sai ce wa dunahu akwai wasu asanidu din waɗanda ba su kai waɗancan inganci ba tare da cewa su ma ingantattu ne eh amma suna ƙasa ga waɗancan ina misali sai ce kamar misalin isnadin da aka samu na hau buraidin an abe an jaddihi an abbe musa wato kamar isnadin da zai zo a cikinsa akwai ambaton buraidu shi kuma buraidu ya karɓa daga babansa waye babansa abdullah shi kuma abdullah ya karɓa daga babansa wato kakan buraidu waye kakan nasa abu burdata shi ne an jaddihi ɗin an jaddihi ana nufin abu burda wato kakan shi buraidu shi kuma abu burdata ya karɓa daga abu musa al'ashari sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne ma'anan an abbe Musa a nan malin ya yi amfani da lugatun naƙas da shi lafazin abu eh to shi ne wato yi musu li'irabi irin li'irabin suna mufaradi ko kuma jam'u taksir a tare da an yi izafarsu ba to shi ne an abbe Musa daga abe Musa daga abe wato Musa biɗin nan tana da tana da shadda saboda wazani na aka ce an jaddihi an abe Musa ya atasi to baitin sai ya kare an jaddihi an abbi Musa ya atasi. To wannan isnadi sahihi ne zuwa gawa shi abu Musa al'ashari, amma kuma bai kai daraja da ƙarfin waɗanda suka gabata a baya ba. Bai kai su ba, shi yasa ya ce, Wadunahu na hau buraidin an abin. sai a ɗaure ha'un ɗin an abe an jaddihi an abbe musa wato buraidu ya karɓa daga babansa waye babansa abdullah shi kuma abdullah daga babansa kakan buraidu kenan sunansa abu burdata abu burdata to sai wanda ke bi ma wannan isnadin eh wanda shi kuma bai yi da kai wannan isnadin ba na buraidu din shi yasa ya ce ya atasi wanda ke biyowa bayan wannan isnadi a inganci isnadin da aka samu hammaduhum an sabitin an anasi shine isnadin da zaka ga an ce a hammadu ana nufin ibnu salama ya karba daga sabitu ana nufin sabitul bunani shi kuma sabitul bunani ya karba daga malaminsa anas ibn malik sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam dole israri dai sahihi amma bai kai bai kai wanda ya gabace shi ba amma shi ma tabbatacce ne eh shi ma tabbatacce ne ta hanyar shi aka ruwaito hadisai da dama za mu ga al'imamu muslim ya fitar da hadisansa shi hamadu ibnu salama hamadu ibnu salama don shi hamadu din akwai maganganu a kansa to amma dai riwayarsa dukkanin waɗanda suka yi riwaya daga shi sabitul bunani to riwayarsa kuma karɓaɓɓiya ce kuma ta fi ta sauran ƙarfi duk sauran almajiran shi sabitul bunani din to ba su kai shi hammadu ba shi yasa suke cewa wato hammadu ibn salama asbatun nasi an sabitin albunani an sabitin albunani to shi yasa malam ya bada misali da shi ana shi yasa ya bada misali da shi wato anan na fatar an gane to wannan yana bi ma wancan ya atasi ayyatta bi'u to sai na gaba wanda shi kuma adwanu shi kuma shine mafi ƙasa shine mafi ƙasa a cikin maratibu as-sahih eh adwanu ga can ƙasa adwanu shine mafi ƙarshen daraja ba ƙololuwa ba shine isnadin da za a ce ya biyo wato takan suhailu shi kuma suhailu din daga babansa ibnu abi salih shi kuma ibnu abi salih daga malaminsa abu huraira ma'ana adwanu an abi hurairata eh mafi kankantan sahihi ko mafi ƙasa mafi ƙasan mataki zuwa ga daga abu huraira annabi wanda yake mai ɗaukakkiyar daraja shi abu huraira ɗin to shi ne wasu isnadai guda biyu da aka rubuto sai ka dawo baya suhailu isnadin da aka samu suhailu ibnu abi salih ya karɓa daga babansa ibnu abi salih shi ne baban suhailu shi kuma ibnu abi salih ɗalibin abu huraira ne shi kuma ya karɓa daga abu huraira shi kuma abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sai hanya ta biyu wal'ala'u sai hanyar da aka samu kuma hawa yau ai adwanu an abi huraira ta annabi al'ala'u daga ala'u shi kuma daga babansa waye baban ala'u shine abdurrahman sunan mahaifinsa abdurrahman shi al'ala'u ya karɓa daga babansa abdurrahman shi kuma abdurrahman dagawa daga abu huraira shi ne ma'anar kullun kowanne daga cikinsu su biyun nan da suhailu da al'ala'u an abe ya karɓa daga babansa shi kuma baban nasa ya karɓa daga abu huraira to kun jadda isnadin yake to waɗannan hanyoyin guda biyu da hanyar shi suhailu eh an abi salihin an abi huraira da hanyar al'ala'u an abdurrahman an abi huraira to wannan su ne adwanu maratibi sahihi an abi huraira sun tabbata amma dai kuma ba su ne mafi kololuwa ba su ne mafi ƙasa su ma an same su ana tabbatar da su kuma ana hujja da hadisin nasu to wai me amfanin kawo ma wannan wani kila sai ce ai ba amfani eh kawai ana wasa kwakwalwa ne ana ana ana ana ana zafabar da kwakwalwarka ne amfaninsa lokacin da aka samu a taarud cin karo tsakanin wannan hanya da wannan hanya ana bukata a rinjayar to shine amfanin sanin wannan in kasancewa hanya kaza ita ce a sahu akan wannan aga shi kenan sai ka ce to mun rinjayar da wannan hanya akan wannan hanya ko wannan hadisi akan akan wannan hadisi shi da amfanin sanin wannan e, to da shi malaman hadisi suke amfani da shi wajen rinjayar da hadisi kaza akan hadisi kaza in baka san wannan ba za ka iya tarjihi ba misali ka dubi wannan hanya kaga ta tabbata wannan ma a gefe ɗaya ita ma ta tabbata amma kuma sun yi hannun riga kuma kai baka da wannan ilimin aka faɗi ƙasa eh amma in kasancewa a dama na karanta a cikin misbahun rawi ko kuma a wani littafi an kawo isnadai kaza da kaza da kaza da sauransu wannan ya fi wannan ƙarfi wannan ya fi wannan ƙarfi kaga shi kenan shi kenan ka huta sai ka ɗauki wanda me yawwa sai ka rinjayar a kan wannan to wannan shi ne so ilimin hadisi yana da matuƙar falala ba ya ƙarama ba saboda kamin a tabbatar da hukunci sharaɗi ne sai an samu sihatus sanad kamar yadda muka karanta wa sharɗu fil naqali sihatus sanad li shari'in min ghairi qadihin warat to dole sai an samu a can cikin khulasatul usul yana cewa wa sharɗu fi wa sharɗu listidlali sihatus sanad madadin wa sharɗu fil naqali to a ce a shehu abdullahi ya ce wa sharɗu listidlali sharaɗin ka ce zaka kafa mu mutum hujja da wani hadisi to sihhatu sanad sai an samu tabbatuwar isnadi fihi li shari'in bila qadhin warat amma isnadi bai tabbata ba kaga ba za a yi mazancin maganar lafazi ko matani ba sai kaga mutum na wasa da ilimin hadisi to bai son ya inganta ibadarsa yauwa kuma da a wanda yake shi masoyin annabi ne ƙarya ne domin in kai masoyin manzon Allah ne na gaske to dole ka bi hanyar da za ka gano kaza da aka jingina ma annabi ya tabbata kaza bai tabbata ba wannan shine cikakken masoyin manzon Allah amma in ka ce kai shikenan duk abin da ka gani a littafi za ka je ka aika ko ya tabbata ko bai tabbata ba da awaka da awar banza ce ba ahlus sunna bane ba alis sunna kake ba Allah ya samu dace to ladat tafawutil bukhari quddima fa muslimun fama hawa shartahuma fa sharta awwalin fasanin summa ma lil ghairi was sahiha lam yutammima wannan zai maka bayani dalilin da yasa malamai kamar yadda muka sha bayani suke cewa sahihul bukhari asahu ko? Muna yawan faɗan wannan cewa sahihul Bukhari ba da kitabillah sahihul Bukhari aljami'ul musnad sahih al-mukhtasar min umuri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyami as-sahhu ba da kitabillah in ka cire alqur'ani to mafi ingancin littafi sai shi wanda zai biyo masa baya muslimu to me ya dalilin da ya sa aka yi haka to shi ne zai gaya maka a wata nuskan suna sawa liza lizat tafawutil bukhari kuddima madadin lada to amma lada ɗin ta fi kyau duk da liza ɗin baitin bai karye ba zai iya zama wa liza saboda wannan abin da aka ambata haka kuma lada gun wannan bayanin da ya gabata na cewa isnadi kaza a sahu sannan mai bi masa sannan kaza mai bi masa sannan kaza mai bi masa to saboda wannan dalili ne al-bukhari wa al-imam al-bukhari kuddima malamai suka gabatar da shi sai a ce maka ayyabi saboda shi da ya zo rubuta littafinsa aljami'u wanda aka fi sani da sahihul bukhari ba shi kaɗai rubuta ba akwai littattafan hadisi da yawa da al'imamul bukhari ya rubuta amma sai ce wannan littafin zai rubuta shi bisa ga wani tsari na musamman wanda sauran littattafan nasa ma ba sa kan wannan tsarin na farko in zai rubuta hadisi to sai ya zaɓi isnadi mafi ƙarfi wanda ba wani a samansa ba wai don sauran ba su tabbata ba in ya samu hadisi isnadi biyar dukkan sun tabbata to sai ya ɗauko wanda ya fi ƙarfi sai ya rubuta sai ya rubuta da haka da haka da haka ya rubuta littafi a gani sannan ya ƙara cikin abin da aka fahimta daga manhajinsa in wani ya ce ya karɓa daga wani ko wani ya ce wani ya ce to sai wanda ya tabbatar da cewa sun samu haɗuwa wa junansu wato malamin ya haɗu da malaminsa sai an samu alleka ba wai zallan mu'asara ba a sai tarihi ya tabbatar da cewa sun taɓa haɗuwa ko da so ɗaya ne a rayuwarsu sun haɗu wuri ɗaya to sannan yake ɗauko hadisin sai rubuta a littafi a gani wannan ya ba ƙaramin aiki ba wanda shi ɗalibinsa al'imam muslim ibn al-hajjaj ibn muslim annai saburi shi da ya zo sai ya ce a shi ya taƙaitu da iya al-mu'asara in dai tarihi ya tabbatar wani ya yi zamani da wani da shi kenan kaga wancan na farko ya fi ƙarfi a shaddu to saboda irin wa'annan ne shi yasa al-bukhari al-imam al-bukhari kuddima aka gabatar da shi saboda babu wanda ya bi wannan hanya wajen rubuta wani littafi kamarsa amma fa wannan ana magana in ka ɗauko sahihul bukhari hadisan da zaka gani da isnadi cikakke zuwa ga manzon Allah kuma banda al-mu'allaqat wanda zamu yi magana a kansu sannan kuma banda al-mawqufat banda maganganun da zai ce maka sahabi kaza ya ce banda al-maqtu'at hadis eh, asaru din da zai ce maka tabi'i wani ya ce tabi'i banda su a hadisin da zaka gani ga isnadi daga kansa shi al-Imam bukhari zuwa malamin sa zuwa malamin malamin sa har zuwa manzon Allah to waɗannan hadisai su ake magana su ne ya dora akan wancan sharaɗin kuma in kaji ana cewa an gabatar da sahihul bukhari akan waninsa to waɗannan hadisan ake magana amma al-mawqufat ko waɗanda zai kawo bila isnadin to wannan akwai dalili wanda za a za a yi bayani akai fa muslimun to wa yake bi ma al-imam al-bukhari mala yace muslim eh sai muslim ibn al-hajjaj ɗalibin al-imam al-bukhari ne a wurin sa yayi karatu a wurin sa yayi karatu to hadisin da suka ruwaito su biyu nan mala yana ishara kan cewa shine asahu sahihi da kaji an ce maka ai muttafaqun alaihi shikenan eh baka da matsala al'imamun bukhari ya fitar da shi a littafinsa al'imamun muslim shi ma ya fitar da shi a littafinsa shi kenan da na bi masa wajen inganci fama hawa sharɗahuma sai hadisin da shi kuma ya cika sharaɗinsu ya cika sharaɗin bukhari ya cika sharaɗin muslim amman walam ba su fitar da shi ba walam yi kharrij kuma ba su fitar da shi ba shi ne walam yi kharrij huma ko lam yarwihi ma ba su ruwaito lam yarwihi al-bukhari wa lam yarwihi al-muslim amma kuma yana bisa ga sharaɗinsu to shi ne na biyu na uku fa sharɗa awwalin sai hadisin da ya zo kan sharaɗin na farkon shi ne al-bukhari shi aka fara ambata amma walam ya ruhi amma kuma ga shi al bukhari bai ruwaito shi ba amma kuma ya cika sharaɗin al bukhari don dama bai ɗora makansa duk wani hadisi kuma da ya tabbata bisa sharaɗinsa sai ya kawo shi a littafin ba zaɓe ya zazzaɓe waɗanda ya kamata ya sa sai ya saka to za ka samun ga wani hadisi ya tabbata ala sharɗin bukhari wancan sharaɗin da muka ambata amma kuma baya cikin sahihul bukhari to shine daraja na uku wajen inganci fasanin sai wanda ya zo bisa sharaɗin na biyun shine muslim shi kuma ya cika sharaɗin al'imam muslim amma al'imam muslim kuma bai kawo shi a littafinsa ba eh bai kawo shi a littafinsa ba to shine mataki na hudu shine mataki na nawa na hudu to shine summa malil ghairi ko sai kuma hadisin da ya tabbata a wurin waninsu a wurin waninsu za ka samu littattafan kila ko wurin al'imamu abu dawud ko al'imamu tirmizi ko al'imamu ahmad da sauran dai waɗannan malamai da ake abin nan su kuma suka royace hadisin kuma hadisin ya tabbata amma al-bukhari bai kawo shi ba al-imam muslim bai kawo shi ba kuma bai bisa ga sharaɗinsu bai bisa bai bisa ga sharaɗin shi ne suke cewa ma saha inda gairihima ma saha inda gairihima hadisin da yake ya inganta amma a wajen waninsu a wajen waninsu to mun samu mataki nawa kenan yawwa na farko mattafaka alaihi shaikhani al-bukhari wa muslim ko sai mi sai sai ma ja'a ala shartihima waye ma ja'a ala shartihima ولم يروه البخاري ولا مسلم سيما جاء على شرط البخاري ولم يخرجه سيما جاء على شرط مسلم ولم يخرجه شما هو مسلم بيرويce shi ba sai ma saha inda gairihima sai hadisin da ya inganta a wajen eh wasu wato wasu malamai to wannan shi ne to ka samu irin wannan isnadin shi kenan baka da matsala to haka ake bi wajen inganta su to sai cewa sahiha hadisi sahihi lam yutammima ba su game kawo shi a cikin littattafansu ba shi yasa za ka ga don za ka yi tambaya to ya kace kuma ga wani ya inganta a wajen waninsu sai ce a dama ai wa sahiha dukkanin hadisai sahihai lam yutamme ma ba su game zuwa da shi a cikin littattafansu ba sun dai kawo iya waɗanda suke kawowa shi yasa hadisai da dama za ka samu a wasu littattafan nasu kuma sun kawo su amma ko ba su kawo su a cikin littattafansu ba dama ba su yi da'awar cewa duk wani hadisi sahihi sai ka gan shi a bukhari ko a muslim ba ko a sahihul bukhari ko a sahih muslim ba dama ba su taba da'awan haka ba ba su taba da'awan haka ba kuma ba su lizimta ma kansu ba don karka ce to kai shi kenan duk hadisin da ba gani a cikin a sahiha ne ba kai ba za ka yi aiki da shi ba ko kuma ai bai tabbata ba ba haka ba ne su karan kansu akwai hadisai da yawa da suka inganta a wajen littattafan nasu misali in kana karanta jami'ar tirmizi hadisai nawa shi a tirmizi don ɗalibin al'imamun bukhari ne zai ce ya tambayi malaminsa al'imamun bukhari kan wannan hadisi ya ce hadisin tabbatacce ne kuma in ka koma a sahihul bukhari babu shi babu hadisi babu hadisi to wannan shi ne shi yasa ya kawo wannan sai ce wa musulmin haka al'imamu muslim wafaƙahu ya yi muwafaƙa da al'imamul Bukhari a cikin hadisan da shi al'imamul Bukhari ya ruwaita. Za ka samu Bukhari ya kawo su shi ma Musulun ya kawo su, illa fi ishiri na ma'asalasi mi'atin, in banda hadisai ɗari uku da ashirin wanda su al'imam al-bukhari ya kawo lam ya fi amma musulun bai zo da su ba bai zo da su ba amma ragowar sauran to a musulun ma in ka duba za ka same su waɗanda su al'imam al-bukhari ya kawo tun da dama malamin sani wasu hadisan suna da alaƙa da shi da kuma al'imam al-bukhari ɗin to amma a waɗannan da malaya ambata shine za ka samu a cikin sayyul bukhari kuma muslim ɗin bai zo da su ba fafi kilaihi ma bila takarari arba'u alafin to a cikin su gaba ɗaya in ka tattara hadisan bukhari da muslim littattafan bi duka sai ka cire almukarrarat hadisan da suke maimaitawa su kawo shi a babi kaza can wani babi wata munasaba ta sa kuma su sake maimaita shi can gaba su sake maimaita shi can gaba musamman al'imam al-bukhari yana yawaita wannan to in ka cire su ka cire al-mu'allaqat ka cire al-mawqufat ka cire al-maqtu'at ka cire at-tarajum to duka hadisan mala ce maka arba'u alafin in ka tattara bukhari da muslim din to dubu hudu ne dukansu wato waɗanda za a ce ga su da isnadi sannan kuma ba tare da an maimaita su a wurare ba duka dubu hudu ne duka bukari da buzulun ɗin amma bi hulfin jari amma dai akwai saɓani da yake gudana a wurin su malamai masu lissafi wasu kan faɗi sama da haka ma to ya danganta daga abin nan in kuma aka ce za a hada hadda mukarrarat to kaga hadisai kusan dubu goma sha wani abu ne tunda a cikin sayil bukhari kawai tare da takarari za ka samu hadisi dubu bakwai da wani abu tare da maimaitawa shi ma musulun haka za ka samu wajen dubu sama ga haka ma zai iya kai dubu takwas gama wannan ana maganar iya zallan waɗanda suka kawo kuma ba su maimaita su a ko'ina ba tunda haka an kawo hadisi aka sake maimaita shi shiɗin dai ne amma sukan yi haka saboda wani dalili wanda shi ma duk za a yi bayani akan wannan duk za a yi bayani akan wannan to sai ma bihi ma mu'allakan bihi juzim fahawa sahihun gairahul hukuma adim eh to wannan sai abin da za ka samu a cikinsu an yi ta'aliƙinsa alhadisul mu'allaq kenan al-mu'allaqat fi sahihaini to ma huwa al-mu'allaq al-mu'allaq shine hadisin da aka shafe rawi daya ko sama ga haka a farkon isnadi a farkon isinadi sai a cire rawi ɗaya ko fiye da haka ko biyu ko uku ko ma dukan isinadi to wannan ana kiransa da almu'allak an yi ta'alikinsa kenan to wannan za ka samu a cikin asahihani asahihani suna yawan ana kawo shi musamman sayyul bukhari kamar da zai ambata to kala biyu ne shi mu'allaki akwai wanda za ka ga juzim an kawo shi da siga ta yaƙini ta tabbatarwa ta ingantawa bihi da shi wato shi ne a siga almabniyu lil ma'lum kila al'imam al-bukhari ya ce ƙala fulanun ko zakara fulanun ko sabata fulanun haka dai irin waɗannan sigogin sai ta ake kira da sigatul jazmi siga da tana ishara kan cewa abin nan ya tabbata ga wanda aka jingina shi to ko wannan bangaren to shi bai da matsala mala ya ce fa hawa sahihun shi in kaga irin wannan to sahihi ne to hadisan da in ka shiga cikin sahih bukhari zaka ji kawai ya ce maka qala abu huraira qala kaza qala abdullahi bin abbas qala kaza to ina isnadi tsakanin shi al-imam al-bukhari zuwa ga abdullahi bin abbas yayi ta'liqin sa ko wasu hadisan kila ya ce ƙala malikun tare da cewa akwai wani tsakanin al'imam bukhari da al'imam malik amma bai ambace shi ba saboda ba a haifi al'imam bukhari ba sai da al'imam malik ya rasu da shekara sha wani abu to kaga in ya ce ƙala malikun sai a san cewa me ta'aliƙinsa ya yi saboda wani dalili wani zubin ya share isnadin gaba ɗaya ma sai ce wani ya ce annabi ya ce ko kuma kai tsaye annabi ya ce kuma yadda ake kawowa a cikin ƙananan littattafai bulugul maram riyadu salihin sai ka ji ibn hajarin ya ce an abi hurera kaza kaza kaza kaza ta inda a ce shi rawi ne shi ibn hajarin to sai a ce wannan hadisi ya yi ta'alikinsa amma yanzu ba za a ce haka ba tunda shi ba rawi ba ne sai dai a ce ya share isnadin saboda ya takaita littafin haka shi ma limamin nawawi a riyadu salihin za ka kawai yakan ambaci sahabi sai annabi to da limamin nawawi rawi ne sai a ce ya yi ta'aliki tawa ba rawi ba ne ba rawi ba ne ma'ana hadisan ba ya ruwaice su ba ne daga malaminsa har zuwa manzon Allah wannan shi ne rawi shi ake nufi da rawi to ko da suka zo an gama riwaya to kaga in sun shafe isnadi isnadi to wannan ana la'akari da wato kawai sun yi ne saboda su takaita littafin ba sa son abu ya yi yawa sosai amma kaga su al-Imam al-Bukhari al-Imam Muslim da yake su zamanin su ana riwaya za kai tsaye zai ce maka ya je wannan hadisi daga malamin sa shi kuma daga malamin sa shi ma daga malamin sa har zuwa manzon Allah saboda zamanin riwaya ne zamanin riwaya ne to kaga mu yanzu duk hadisin da zaka faɗa sai dai ka ɗauko shi da isnadin shi tunda an daina riwaya ba ka cewa ka ji daga malaminka shi kuma ya ji daga malaminsa shi ba a samu wannan isa in ma an ɗauka a ɗin ana riwaya ɗin kana riwaya to kai ai yana yiwa ba adali ba ne yana yiwa kai fasiki ne ba a karɓar riwayar ka ko ba ka da harda mai kyau so a gani to kaga tausaya mana nema yanke riwaya ɗin a yanzu da inda ana riwaya to malamai da yawa ba za a saurare su ba da yawansu wasunsu mutanen banza ne kawai dai sun sa riga ne ta malanta tunda in so ɗaya an haka maka kawawa ne ƙarya ba ma manzon Allah ba ko da abokinka ne shi kenan ka tashi daga aiki duk abin da ka faɗa shekara nawa gaba ɗaya an rosa shi an soke shi to kaga tausaya mana an kai to da malami nawa za a saurara a matsayin ya ce to ka gani ko ɗalibi nawa so nawa za ka yi alkawali da mutum ya saba ko ya yi ma ƙarya ko ya ci amanaka wannan shi ne sai ce فهو صحيح كو غيره الحكم عدم غيره شيء في با غيره با بضم الراء wasu nuskan suna sa gairahu fahawa sahihun ghairuhul hukuma adim to wani wanda suka kawo shi ba tare da sigatul jazmi ba wato suka kawo shi da siga ta rashin lafiya shine almabniyu lil majhuli kenan eh kama irin su yuzkaru ko zukira ko yunqalu ko yuqalu ko yuhuka da makamantansu to wannan kam alhukuma a ce kai tsaye magana ta inganta a yi mata wannan hukuncin adim ita wannan siga kan ta rasa wannan hukunci a rasa saɓanin waccan bisigatul jazmi ita duk inda ka ganta a sahihul bukhari to a jumlatan ta tabbata in ma akwai wata illa to za ka samu asalin dai magana ta tabbata illa iyaka wannan hanya ce da ya yi ta'aliki hanya ita ke da matsala amma akwai wasu hanyoyi kuma lahiya lau suke to waccan bisigatul jazmi ke ita ma wannan bisigatul tamridi in ka ga al bukhari ya kawo ta to mafi yawan galibi akwai illa duk da ita ma da ana samun inda hadisin karɓaɓɓe ne kila hasan ne ko kuma ana amfani da shi amma wani dalili yasa ya kawo ta bisigatu tamridi wanda duk malam zai ba mu misali shi yasa ya ce maka lakin nahu sai dai shi wannan da ya ta'aliƙin sa sai hata aslihi yuri eh to yana sanin asalin wato ingancinsa a wurinsa ma'ana ko da kaga ya kawo shi da sigatul jazmi to tabbas a bisigatu tamridi afwan to asalin magana din shi al'imam bukhari yana sanin cewa ta tabbata amma wasu dalilai sai suka sa sai ta'aliƙinta kuma ta'aliƙin ma ya kawo ta bisigatu tamridi bai kawo ta bisigati aljazmi ba yuri ayya alamu sai ce wantuƙe da kuma shi sahihul bukhari da muslim wato an musu naƙadi akwai wasu malamai da suka ɗauki wasu hadisai a cikinsu duk da gasu da isnadi da komai amma kuma sai suka yi magana akan wasu daga cikin ruwatu kama addara kutsani shi har littafi ya rubuta ya kawo wajen hadisi 200 da wani abu a cikin sahihul bukhari da sahihul muslim wanda ya naƙadi ya yi raddi ga shi al'imamul bukhari da muslim a kansu to amma dai an samu malamai sun zo daga baya sun ba shi amsa kamar ibn hajar al'askalani in ka duba mukaddimarsa ta fathul bari duka hadisan ya ɗauke su ɗaya bayan ɗaya ba da amsa haka littafinsa sukutun da ya rubuta kan al-mu'allaqat mai suna tagaliqut ta'liq tagaliqut ta'liq sunan littafin kenan kan wannan matsala ɗaya rubuta shi to duk ya ɗauko waɗannan hadisai da shi addara kutsuni da wani sama suka yi ƙoƙarin suka ko kuma taɓawa sun ba su amsa cewa in ma wannan rawi da ka ce kaza ai kaza ba haka abin yake ba ga yadda abin yake tunda mafi yawa za ka ga sun taɓa rawi ɗin ne in ma kila ga wani rawin wanda ya fi wannan duk da shi ma karɓaɓɓe ne to amma kuma an bar wanda ya fi shi kuma an ɗauko shi ce to kaga wannan kuma ya karya abin da ka ɗora littafin ka kai shi to irin wannan naƙadin ne ko irin su a shizuz da ake samu kamar rawi ya yi shizuzi da wata ziyada misali asalin hadisin sahihun to irin wannan taɓawa ce to amma duk malamai sun ba da amsa a kai kuma wannan taɓin ba zai yi suka zuwa ga asalin littafin ba jumlatan sahihul bukhari da muslim karɓaɓɓu ne a duniya shi yasa ya ce kam lahuma min nasiri zai yawa an ka samu wanda ya kawo musu agaji tunda su sun bar duniya ba samu wannan intiƙadin ba sai da suka bar duniya da suna nan sai su taimaka wa kansu to amma an samu jigajigan malamai eh sun ba da amsa a kai yawai shi ibn hajarin yana daga cikin waɗanda suka yi ƙoƙari sosai a wannan babin ya ba da gudunmuwa ku nemi waɗannan littattafan nasu guda biyu ko muƙaddima ta fathul bari ko tagaliku talik to za ku fa'idantu ƙwarai a wannan babin وجم تعليق لدى البخاري وما به الجزم فالاختصار to wajamma shi wannan ta'aliki da ake magana to wajen ma'aika sura ya yawaita ladal bukhari a wurin alimamul bukhari shi ya fi muslim kawo hadisai al-mu'allaqat ya fi don shi an ce ya kawo hadisi kusan za su kai dubu ɗaya da ɗari uku ko da sittin ko da hamsin da tara bisa saɓani da ya kawo da haka wasu malamai ke ambata amma imam muslim duka waɗanda ya kawo wasu ce sha hudu daga baya mashhur alu salman ya yi ta hakiki ma ya yi rubutu akan muslim da manhajinsa a sahihu muslim to shi ya ce duka hadisan ma sha biyu ne duka waɗanda ya ta'aliƙinsu to gaga a sayyul bukhari akwai mi suna da yawa ko suna da yawa illa sai dai waɗancan wannan adadin wasu zaka samu kuma a wasu wuraren kuma ya kawo su da isnadi mafi yawa za a ga waɗanda bai kawo su da isnadi ba ma ɗari da wani abu ne wanda bai yi wasalinsu ba a wasu wuraren tunda maudu'in da za mu karanta nan gaba kenan shin su waɗannan mu'allaqat me yasa suke kawo su haka kawai suke kawo su akwai dalili to shine maudu'i na gaba wa ma bihil jazmu eh to ne kamata mu tsaya don zai fara bayanin dalilan in ka ga ya kawo shi bisigatul jazmi saboda kaza da kaza da kaza da kaza in ga ya kawo shi bisigatul tamridi saboda kaza da kaza da kaza da kaza aga shi kenan ka huta kuma tare da baka misalai na wasu hadisan ai zai ba da misalai qalat aisha kana rasulullah sallallahu alaihi wasallama kaza ko yuzkaru an abdullahi bin abbasin kaza kaza kala kaza to duk suna nan da yawa wannan zai taimaka maka zai baka makulli ko da za a zo sayyul bukhari din ka san tsarinsa ka san manhajinsa kawai yanzu fiƙi huɗe kake nema na shi bukharin a sanar da kai amma dirasa ta isnadi da manhajinsa da komai ka riga ka fahimta ita da an samu wani zai zo ya taɓa littafin kana iya ba da kariya to amma wanda bai san wannan ba kawai ya fada bukhari eh ya fada zayil bukhari ga gari shirme ɗaya zai ba abin da zai gani eh ba abin da zai fahimta Allah ya samu fahimta ya gane mutane suna da gaggawa ne suna da gaggawa na to sun sani ne in sun sani ba su koyar ba sun ɓoye ilimi in kuma ba su sani ba to kaga wannan ta ya za a yi mutum ya koyar da abin da bai sani ba kaga ai wannan takalifin ne bai ma layu tsaka ka ɗora musu abin da ba zai taɓa yiwa ba har abada to dama kullu ina'in bi ma fihi yanbahu kowane tsuntsu kukan gidansu yake kowa yana bada abin da yake da shi ne su iya abin da suke da shi kenan zalika mablaguhum min al-ilmi da an wuce nan to ka kure su eh da an wuce nan ka riga ka kure su to dangane da can da ya ambaci shuruɗu na abin nan ko kuma maratibu sahihi dama guda bakwai ne akwai biyu da bai ambata ba wanda su ne cikon bakwai biyar ya ambata akwai guda biyu Eh, na farko shine hadisin da za a samu al'imamun bukhari ya fitar da shi musulun bai fitar da shi ba na biyu shine hadisin da za a samu musulun ya fitar da shi bukhari bai fitar da shi ba wato na farko shine abinda suka yi ittifaki kan cewa sahihi ne ya tabbata sannan mai bi masa shine hadisin da wato shi al'imamul bukhari ya fitar da shi banda muslim mai bi masa sai wanda muslim ya fitar da shi al-bukhari ya fitar da shi ba kaji uku kenan na hudu shine yawwa ma ja ala shartihima amma kuma ba su fitar da shi ba a gana nawa kenan to sai na biyar shine ma ja ala sharɗil bukhari na shidda ma ja ala sharɗi musulmi na bakwai ma saha inda gairihima walam yarwihi ahadun minhuma wala ja ala sharɗi ahadin minhuma to wannan su ne guda bakwai eh yawwa duka suna koma zuwa gare su eh fukara uguma eh ina zancin fukara tunda su ma ai akwai malaman su ai akwai abubakar ibnu abi shaiba ai yana da al-musannam kuma kaga malamin su ne malamin su ne akwai al-imam malik yana sama da su shi ma kaga yawwa illa dai kawai damar da suka samu wasu malaman ba su same ta ba su damar da suka samu allah ya kinsa musu wannan tunanin na kowannensu ya tsaya ya rubuta littafi bisa ga wannan tsarin ba idan ba wanda zai iya sai su ba ilhami ne daga allah ka gani allah ne ya kinsa musu wannan amma akwai na sama da su malamansu ne akwai ali ibn madini malaminsu ne su karan kansu fatawa suke a wurinsa to kawai dai dama ce suka ga wani Allah ya bashi wani kuma Allah bai bashi ba tare da wancan da bai samu wannan dama ba ya fi wancan ana samun irin wannan ana samun irin wannan to wannan sura da suka rubuta wannan littafi ba wani wanda ya samu wannan damar akwai waɗanda za su iya da yawa amma Allah ne bai ba su ba tunanin bai zo ba ko kana iya abu sai Allah ya sama tunanin kuma ya hore ma hanyoyin yin abu ka fahimta to wannan shi ne سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نعم إيه eh yana yiwuwa a samu su inganta hadisi kuma a ce ba aiki da shi
sai inganta cinsa bai to ya danganta kila in an shafe hukuncinsa zai iya yiwa a gani ko kuma a'a ya ci karo da wani wanda wannan ɗin da ya ci karo da shi ya fi shi ƙarfi To, amma in ba irin wannan hanya ba a ce kuma ga hadisi ya zo a bukhari kuma ya tabbata ko a musulun kuma ya tabbata a ce ba aiki da shi wannan ba zai yi ba to me zai hana aiki da shi ko dai zan an goge hukuncinsa ko kuma an samu wasu waɗanda suka fi shi ƙarfi to sai a aje wannan ɗan a kama wannan ana samu amma babu wannan ba komai ga bukhari kuma ga musulun a ce ba aiki wannan babu wannan hadisi babu shi Mm. illa su 'yan bidi'a suna da wannan tsarin eh yawwa su kuma dama suna auna hadisan ne da tunaninsu ko hadisi ya zo a bukhari da musulun in dai bai yi daidai da hankali ba to sai kaga sun karyata shi kamar hadisin yi wa annabi sihiri a gani suka ce wai ya saba ma hankali iya abin da suka dogara da shi kenan ya za a ce annabi an bai sihiri har ya zan yana wani abu kamar yana ganin yayi kaza alhali bai yi kaza ba ce ai wannan taɓa risala ne taɓa annabta ne waye waye da sauransu suka yi ta kawo abubuwa na lawazin batila to kaga wannan ba magana ce ta ilimi ba ka fahimta yawwa abu ne wanda suka zo da shi da hankali ko hadisan dawowar annabi isa suka ce ba za su karɓe su ba saboda wai ba su cika sharaɗin tawaturi ba kaga shi ma wannan hankali ne shirme ne Hmm? Hmm. eh Hmm. Ah. babu wanda ya ce bai inganta ba in ka ji ma wani ya ce bai inganta ba to sai dai jahilai Eh, amma har da waɗanda ba su da wannan ra'ayin a gani ba waɗanda za su ce hadisin bai tabbata ba illa in sun zo sai dai su yi tawili sai su ce wai ba mahaifinsa ake nufi baffansa ake nufi abu lahabin ake nufi inna abi din nan ka fahimta amma shi isnadin bai tabuwa Eh, ai ya zo ne ta hanyar wannan isnadin da mala ya kawo mana hamad bin salama an sabitul banani an anas ta hanyar wannan isnadin hadisin yanzu kuma yanzu kaga mimala ya ce ma ya cikin maratibu sahih illa dai ba za a ce a sahu sahihi ba amma mi sahihi to ya isnadin kenan Allah ya samu dace Eh, wasu ne kawai ke maganganu ba bisa ilimi ba Eh, in ya ce ma bai inganta ba to ai ya kawo dalili tunda ai akwai dalilai na rauna na hadisi ko ba haka ba kuma suna nan rubuce a cikin littattafai haka sai ya kawo Eh, amma haka ɗaya ka ce wai kaza da kaza da kaza ka kawo abubuwa na hankali na falsafa to inda haka ne da yawa ai za a karyata hadisai da yawa Eh. sannan da an ce iyayen annabi na wuta in shi ne ya faɗa to sai mi ina ruwanka kai laifin kai ka kirkira ka faɗa amma in annabin ne ya faɗa to wa mayan duk anil hawa amma kai kai azazzabi ka ce iyayen wani na wuta to shi ne illat amma in ya faɗa kai ka maimaita kaga asalin magana ba taka bace ka gani ba taka bace kai maimaitawa ka yi yanzu misali annabawa nawa ake da su da manzanni suna da yawa to yanzu aka ce maka faɗi annabi biyar da iyayensu suke aljanna an baka aiki an baka aiki kuma da yawa wasu iyayensu ba musulmai ba ne ƙur'ani bai ma ambace su ba to wannan ya rosa annabta su shi annabi ibrahim da aka ce azara mahaifinsa ne yana wuta ya rosa abin nan ɗinsa to don mi da zai rosa na annabi aga tunani ɗaya ne ba wani abu ne abu ne suke kawowa da hankali kuma kawai matsala ce ta siyasa suna kawo wannan matsala ne don su tabbatar da manufar cewa ai suwa ne makiya annabi ne ba wai da gaske so suke su tsalkake annabin ba ka gane siyasa ce kawai babu wani wanda ya isa cewa ne na wuta babu shi sai dai Allah ko manzon Allah in kuma suka faɗa to yanzu da su kake jayoya amma ni ko wani ko malam wane ko wasu ba wanda ke da izini ya ce wane na wata babu shi saboda amurin ne gaibiyu gaibi ne amma in ka ce a kai baka yadda mahaifin annabi ake ba wannan kaga tawili kai akwai waɗanda suka bi wannan tafarkin amma dai ka ce ka taɓa hadisi haka kawai da son rai wannan akwai matsala Allah ya sawaga. Mm.